ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قرب الأقبابي فريد دهره على الإطلاق آتم الأتميني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة شيء اهدري لنا بهذا المهضر والفعل بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم منا زمان دريد أربعين دشرة muna cikin tayamman bima ilgaibi in kunta za sirrin wa illa tayamman bi sa'id wa bi sakhari faqaddim imaman kunta anta amamahu wa salli salat al-fajr min awwal al-asr ko wa salli salat al-asr min awwal al-fajr duk suna ka ana samun haka to abinda ina dai ta ƙara bawa ‘yan uwanmu haƙuri yana da kyau mu natsu mu gane abinda hausawa suke cewa wanzami baya son jarfa an yi shekara arba'in ana zagin iyayenmu amma kafallahul muminina likitala Allah yana ɗauke mana bala'in ba ba ma jin zafi ba amma Allah yana ɗauke mana bala'in Allah ya jurantar da mu saboda tarbiyya waliyukum awliya wallahi iz makaru makaran huwallahu maulal halqi fastabiru an yi mana tadribi da yin haƙuri Shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu dan haka ya rubuta wani littafi waliyukum an ce abiyat ya ce iza munitu masajid al-ilahi fa ma haza bi awwali fal qawmu qasabaru bi ma'ana inna allaha ma sabirina gashi muna da gaskiya muna da karfin da zamu iya yin komai amma ana cin mutuncin iyayenmu amma mun hakura shi kuma tsarin Allah Allah ya kawo lokaci wanda midiyan nan duk da ake fama yana daga cikin mazhari na Ubangiji wajen isar da saƙo da kuma yadda kowa zai iya an yarda da kowa ya yi irin addininsa amma ƙa'idan Allah maɗaukacin sarki yana da lokatayya da in aka yi kamatu dinu tudanu ne zai yi a yi maka abin da kai ba ka yi amma Allah zai ƙirƙira a yi maka saboda Allah ya gwada haƙurinka. Wala nabluwan nahum hatta na alamar mujahidi na minkum wasu sabirun. Duk Allah ya faffaɗe irin wayannan. Yanzu an kai wani label yara ƙanana sun fito da hikima na Ubangiji don isar da saƙo, kuma irin lahajan da wayancan suke amfani da shi da shi suka mayar musu saboda kayan yakin ya kamata a yaƙe wanda suke yaƙi da irin wannan yaƙin abin kuma ya ɗagawa mutane hankali wai ɗan izala ne yake ganin wai ana zagin shehinsa kai wannan abin akwai abin al'ajabi ɗan izala wanda cinsa da shansa da suturansa da sa rigansa da awa motocinsa zagin bayan Allah iyayenmu kuma ke zagi iyayenmu ake zagi amma wai dan izala shine wanda yake maganan an zagi malaminsa shi malaminsa waye zaga sana'ar fa kenan shine wuridin safiya shine wuridin dare kai akwai abin alajabi to jama'a gaskiyar lamari tunda abin ya bayyana ashe wai abin ya bata musu rai ko yana bata musu rai na ganin sai a koma kan tebur na ganin da su abul fatih sani da su Allah ya yi wannan lokacin kuma wannan lokacin shine za a iya warwarewa in gwamnati tana so ta kai level ɗin da za a ce to shikenan ku ku daina ku ma ku daina sai a zauna lafiya amma masu bautan gunki ma fa Allah bai da zage su ba wala tusbunna alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbulla adawan bighairi ilmin Allah bai ce ai ba Allah bai ce a zage kowa ba to su kuma gashi nan karara su kira shi tijani su zaga su kira shi ibrahim su zaga su kira shi shehu abdulkadir su zaga ba wanda baya zagin su wanda shine wurin satin su shine wurin daren su amma yau an wanda mu'assaran mu ne shehu abdulkadir sama da shekara dubu shehu tijani shekara ɗari uku da wani abu wanda ba zamanin babanka ba ne kakan kakanka ma shehu ibrahim an yi mu'assari da shi to laifin me ya yi muku kuke zaginsa shin Allah bai ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana bane wajadilu billati hi ahsan ba zama a tebur bane mujadala to wannan shawul fatai Allah ya daga rayatuhu domin ya riga ya ba wa kansa wa manzalla kamar yadda abinda muka ba wa kanmu wa annabi Muhammadu. ‘Yan ɗariƙa karku damu, wallahi daraja ce. Wayan nafa suna kare iyayensu, mu kuma muna kare annabi ne. Ya za ka haɗa annabi da wani ta ina, ta ina ka haɗa annabi da wani, saboda haka mu abin da muke yi muna gwadabin iyayenmu ne muna tafiya akan iyayenmu ne mun yarda in ka samu akan batattu mu je a batan amma ka sani dai baka da hisabi kuma ko da za a yi zube ban kwarya ba yadda za ka yi da mu akan abin da Allah ya ba mu na daga ilimi ba yadda za ka yi da mu saboda haka a tafi akan hakan in gwamnati ta yarda za ta iya gyara in kun ba ta yadda ba wa'inda suka ɗauki abul fati suke suka mara haka almajiransu ne amma mu ba za mu ce komai ba amma za mu baro Allah ba mu da ƙarfi amma fa ba wai ba mu da ƙarfin ba mu da shi bane ba haka bane wallahi ba haka bane muna faɗa ne don tawadu ba tawadu ba ba don ƙasƙanta ba wallahi don ƙasƙantar da kanmu a wajen ubangiji amma ba wai ba za mu iya yin wani abu ba duniya ce fa abinda suka sani mun sani abinda suke cikin muna ciki amma tun da aka ba su amana na cewa wannan amana ne ba su lura da wannan ba to gaskiyar lamari za mu iya abinda za mu iya mu ma a irin namu za mu iya abin da za mu iya in kowa yana da daman da za a ba shi dama ya zagi uban wani ba komai mu mun san ba mu kai kara ba wanda suka kai kara sun nuna mana hanya ashe in muka kai kara mu ma ana zagin iyayenmu ba za a bari ba ashe babu laifi idan mun kai kara za a bi to mu mun haƙura da irin abubuwa haka an gamu kaman wawaye gidadawa to idan fa iyayenmu suka zamo sun yi gidadanci mu kuma ba zai zamo mun tafi akan hakan ba domin haƙurin ba irin nasu bane ba irin nasu bane sun fahimci wani abu a duniyance mun fahimta sun yi boko mun yi boko suna da digiri muna da digiri suna da masters muna da masters suna da doctoring muna da doctoring muna da waye wanda ba su da shi muna da waye wanda ba mu- ba su da shi dalili saboda mun fi ba da nau'in ƙarfin wajen Allah ne da manzo Allah eh mun fi ba da ƙarfin wajen Allah da manzo Allah saboda haka yan uwa duk wanda ya yarda da abin da ake kai to ya haƙura ya bar wa Allah amma an ko yanzu an zuba an gani masu tsare iyayensu da masu tsare martaban annabi Muhammadu wannan a kasuwa ne kowa ya sani ya gani kowa ya gani sai dai ka ƙi yarda da gangan kuma ƙin yardanka ba zai hana waɗansu gane ba Allah ya kiyaye Allah ya rufe asiri mu almajiran shehu tijani mu almajiran shehu tijani mu almajiran shehu tijani mu almajiran shehu ibrahim ne ba ka mu'amala da mu in- lalataccen cikin mu lalataccen cikin mu shine waliyi a cikin su wanda mu ba mu yadda da shi ba yana illa muna ganin illansa to shi a wajensu in aka zo aka haɗa mu'araka aka haɗa muƙabala wallahi tallahi shine babban wali a cikinsu wannan kuma ikhtiyarun min Allah la minna zabin Allah ne zalika fadlullahi yuti man yasha'u amma ko a yarda ko kar a yarda muna kan abin da muke kai ba za a fasa dariƙa ba dan zagi ba za a fasa komi ba tunda ba a fasa fasikanci ba Allah ya kiyaye Allah ya rufa mana asiri insha Allah ga sako nan eh, ga sako yan uwa sai su lura da abin da yake kai Allah ya taimake mu ah wa amma tadhhir bil faid al aqdasi tsarki kaga yi taimman bi ma'il gaibi in kunta za sirrin wa illa taimman bi sa'id wa bi sakhri to wannan tadhili bi sayyidil aqdasi shine wanda ake nema matakin farko ko mataki na biyu fa inna yati qaharan yana zuwa ne qaharan an tajallil ilahi daga tajalli na ubangiji baka da dabara yanayin yadda abin zai zo maka abu ne kawai zai zo maka yadda Allah ya ga dama ya shirya ya so ya hukunta ya zartar ya zo maka lama da kalan fihi lil ab bawa bai da nema kamar mutum ya nema annabta ai ba zai yi ba ba a neman annabta wannan an yi shi ne kawai an aje jibili ne wanda aka yi aka aje to saboda haka wannan ka'idan yadda Allah yake nufi da kai ya hadimu qawaidu rusumul bashariyah dukkan zane na ƙa'idodin bashariya yana rusa shi, waya kharijul abdu min mulahazatihi yana fitar da bawa daga mulahaza war uyatahu da ganin sawai idrakatihi war uyatihi da ganin sawai idrakatihi da idrakinsa. Yulqihi yaya za a yi wa bawan zai jefar da shi ne fi baharil fana'il fana'i. a kogin nan na karewan karewa wanda ba za ka ga kanka ba waye qazifu shi kuma ya jefa shi fi baharil azami cikin kogin nan mafi girma wa sirrul akbari wato sirri mafi girma wato daga ka kare daga tafiya nan abinda ake magana lahaja ce ta sufanci ba lahajar larabci bane sufanci ne abin da ke nufi yulki fi baharil fana'il fana'i in ana maganan fana'u za ka ji shi karewa ne to wani irin karewa narkewa a cikin annabi muhammadu ka kare cikin manzo Allah shine abin da ake nufi daga nan in ka narke cikin manzo Allah sai a jefa ka kuma cikin kogin sirri kogin sirrin shine baharul a'azami shine kuma sirrul akbari ka zamo ɗan gida ba ka waiwaye ba ka da gaba ba ka da baya ba ka da dama ba ka da hagu ba ka da sama ba ka da ƙasa komi naka annabi ne komi naka annabi ne wannan shine kaman ma mana aka Allah tasjuda an kunta min al'alina ma mana aka Allah tasjuda me ya hana ka kai iblis ba ka yi sujada ba am kunta min al'ali na ko kana daga cikin mala'iku ne ali to abin da ake nufi da alina nan muhayyamuna ɗimammu abin da ake kira da ɗimuwa fana'i fana'i wanda mala'iku ne aluna da Allah yake magana wanda tun da Allah ya su su ba su san ma an yi annabi Muhammadu ba ba su san akwai aljanna ko wuta ba duk ba su sani ba saboda istigiraƙin su saboda wannan shine ma'ana aluna to shi fana'in shin mutum zai iya karewa a cikin annabi kamar yadda abubakar ya kare cikin annabi kamar yadda sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa suka kare cikin annabi kamar yadda su sayyidina Umar sayyidina Abubakar suka kare cikin annabi wanda kowa ya gane annabin shine rayuwarsa in ba annabin ba baya nan domin isharan sayyidina Abubakar yana cewa wallahi la islam sayyidina Umar wallahi la islam Abu Talibin afdalu indi min islami ibn khattabi dan khattabu da musuluncinsa da musuluncin abu talibin ya ce ya fi son musuluncin abu talibin domin annabi ya ci yadda da abu talibin to gara abu talibin ya musulunta da baban shi ya musulunta kaga ai ni kauya ne ko shine illa anta ahabbu ilayya min waladi wa walidi wa mali wa nafsi alladhi bayna jambayya wan nas ajma'in ai ka kulliya an bawa annabi Muhammad ne to wannan shi ake kira fana'i to idan wannan fana'in ya samu me yake rusawa babu wani abin da kake gani illa sahibul maqami to wai qulu fi baril azani al musharu ilayhi bi qawlihi shine fadin Allah faɗin manzo Allah da yake faɗa inna la khalaqa adamu Allah ya halicci annabi adamu ne ala suratihi ala suratihi ala suratihi kaga adamu fanin fi rasulullahi adamu fanin fi rasulullahi ya ƙari a cikin annabi muhammadu ne to kaga me zai yi in ya kare cikin annabi Muhammadu waye qadi wufiyar bahari qauli sallallahu alaihi wasallama shine zai jefa cikin kogin nan wani kogi ne zaka ji ya ce lan tasani ardi wala sama'i ƙasa ba ta iya ɗauka na sama ba ta iya ɗauka na waya sa'ani qalbi abdi almumin amma zuciyan bawa na mumini yana ɗauka na zuciyan bawa na mumini yana ɗauka na sama ba ta iya ɗaukan Allah ƙasa ba ta iya ɗaukan Allah amma zuciyan bawa mumini yana ɗauka to kaga ina zuciyan yake na annabi Muhammadu ne saboda haka ashe zuciyan annabi Muhammadu to annabi Muhammadu shi kadai ne a kujeran a akwai wa'inda suke kwaikwayon neman sanin irin abin da manzo Allah ya zo da shi akwai wanda annabi ya shayar da su to zuciyarsu su da ya makale ya zamo ya narke a fana'insu cikin Allah ya ƙare a fana'insu cikin Allah akwai kuma wanda suka ƙare a cikin annabi eh akwai to wa'innan din to wannan zuciyar zuciyar guda ɗaya ce ita ce faidul aqdas wataƙila ana ji ko an ji wa ma'ana hazaini alhadisiyani ma'anan wayannan hadisai guda biyu la tudraku bil lafzi ba a riskansa bil lafzi da lafazi wa la tukshifu ibaratu kuma ba a mukashafan ibaran an ma'anihima ba za a yaye maka ibaran ta an ma'anihima ka gane ma'anansa ba shay'an ko kaɗan abu ne za ka same shi kawai yanda ka jin nan haka za ka ji shi wa yana mahi asrarun aliyatun domin sirrori ne aliya maɗaukaka ba abin da za ka gane akan fahimtar hakan amma ai har gobe ba kowa ne ya gane annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana gaba da annabi adamu ba ba kowa ne ya gane amma ga hadisi ne inna Allah halaka Adamu ala suratihi to kaga wani kana ce masa ala suratu Muhammadin to kawai kwakwalwarsa ta riƙe gaba ɗaya ba zai iya ganewa ba inna Allah halaka Adamu ala suratihi ai damirin wane ne annabi Muhammadu ne to wannan daurewan kan kuma gashi nan Bukhari ya fito da shi cikin kitabul istizan asrar ne wa inna ma hiya asrarun aliyatun sirrori ne madaukaka shine da ka ji Shehu Ibrahim Shehu Tijani yake faɗa asirru indi fi baitin lahu galaqun ba'at mafatihuhu wal babu magfulu la yaktimu sirra illa kullu zi siqqa was sirru inda li'amin nasi mabzulu ina ka ce abu sirri ne to suna abin sirri ba a neman sirri a waje shi sirri hawa hawa ne da yawa ai mutum yana gane waɗansu abubuwa amma ana barin shi a sirri ne wani ya san wani abu wanda in duniya za ta haɗu ba zai iya faɗa ba ba zai iya faɗa ba saboda sirri ne to wannan sirrin aliyatun to in ka gani kawai sai dai ka yi shiru wani ya tashi zai yi bayani akan sirrin na farko zai rasa ta ina zai kama misali kamar sirrin salatul fati misali misali ɗaya saboda aikinmu ne a cikinsa muke ciki muka tashi a ciki aka haife mu a ciki muka tashi a ciki muke yanzu har muka fara farin gashi idan za ka auna ka gane menene salatul fati baka isa ba domin manyan magabatan sun tafi kowa in ya yi magana kan salatul fati sai ce wannan sirri ne ba wanda zai iya faɗa saboda wa'inda suka ta misali kamar mu ce umarul futi yana daga ciki saboda halwansa akan sanin salatul fatih kawai har gobe in ka je ka shiga ɗakin da yake halwan duk abin da ka roƙi Allah Allah zai karba gurin da ya roƙi Allah akan ya yi halwa da salatul fatih yake cewa ya so ya faɗi wani abu akan salatul fatih to da ya rubuta ɗaya da ya zo rubuta na biyu na uku sai ce alƙalamin ya kare to wannan shine abin da ake nufi ma'ana ƙwaƙwalwanka baka isa ka faɗi menene ke cikin abin ba yanda hishul insanu ya kunu mun da hishan zai ɗimauce ba zai san yaya saboda haka la madakhala lil aqali fi hankali baya shiga cikin nan gurin domin hankali ne ke baka iya lissafi to hankalin ya wargaje saboda ba za ka iya shiga ba to kaga ko babu abin faɗa kenan a nan gurin to irin wannan ake nufi shine asrarul aliya wal fuyudu shi kuma faidan al aqdasiyya wanda yake tsarkakeke ya hab ya habhallahu liman ahabbahu Allah yana ba wanda yake so ne wasafahu min ibadi kuma ya zaɓe shi daga cikin bayansa fa yudriku asrara hazaini to anan ne zai riski wa'annan maganin guda biyu zaukan haƙiƙiyan in ya gani ya fahimta amma kuma ba zai iya faɗa ba yanzu a kira ka dukkan masu hankali a kira su a ce wannan siga ne aka zuba ruwa ciki wannan gishiri ne aka zuba ruwa ciki ko kuma aka zuba ruwa aka zuba gishiri a ruwa ga ruwan kowanne tsarkakekke ne kamar haka in aka sa ya narke sai a kawo siga shi ma a sa ya narke duk dai farare ne kowa zai iya ganin ruwan ya zama kamar haka zai iya yiwa sai a zo a ce ya bambanta mana test ɗin su kuma bai taɓa sha ba ya za yi akwai ijazi an gajiyar an san ba zai yi ba sai ya ɗanɗana to haka ne to zauƙiyan kenan to in ka ɗanɗana ne tukuna za ka iya faɗan kaza ne wannan hamilun wannan lazizun wannan ya yi zaƙi wannan kuma ya yi tsani haka da ka ji amma ba ka ɗanɗana ba ganin ido ba za ka iya bambancewa ba to hankali yana kaiwa ba kaiwa ga haka ba zai kai ba to idan aka samu zauki ya ɗanɗana sai ban mata maka ce a wannan sashi waje kaza wannan sashi waje kaza wannan yana cikin irin kaza ne wannan kuma yana wajen ɓangare kaza ne zauki kenan wa idrakan yaqiniyan zai riski abin kuma kaga a lokacin zai iya bambancewa ko akwai idraki yaqini la ya taji fihi ila al ibarat ba za yi yiwu da fassaran ka na ibara kawai kai kai kai fassaran ka zo gidan nan sai ka ce ai na san gidan ai ni dan gida ne a cikin gidan ai na san gidan da ka sani bayan gida nawa ne a gidan shimfiɗan gidan gadajen gidan kazan gidan kazan gidan kaga a siffan ibara ka san gidan amma ka san abin da ke cikin gidan saboda haka baka sani ba amma a dunkule ka sani haka da shi ta mana ke ciki baka sani ba to wannan shine wala yaftakiru fi ila rumuzi baya bukatuwa zuwa ga ramzi bil isharati da ishara wa bi sababi zalika da wannan yakunu arifan billahi kamilan to idan mutum ya samu faidul aqdasi tayamman bima il gaibi in kunta za sirrin to a wannan lokacin zaka zama arifan billahi kamilan ka samu dukkan kawai ido to ka zama arifin billahi kamilan wa abdan ka zama kuma abdan mahaban khalisan tsantsa kuma mai yi dan Allah wa adaraka bi sababi zalika tajallil akbari ka riska bi sababi zalika tajallil akbari da sababin wannan tajalli mafi girma allazi la hadda lahu wala gayatan wanda ba shi da haddi kuma ba shi da iyaka ka riski abubuwan da aka baka za ka iya fitar da kaza kaza za ka iya fitar da kaza kai kaza ma shine kaza kaza ma shine kaza kaza ma shi kaga la hadda lahu wala gayata lahu wa hada al-abd bi ainihi to bawa ya kewaye kansa bi ainihi wa arahu bi sababi zalika to da wannan ne zai san wujudud dunya wal akhirati me aka samar da duniya me aka samar da lahira me duniya me lahira hausa wayan ce me duniya an irin masu abinan ilimi a titi ko me duniya ka ce duniya me duniya ce ashe duniya a hausance sunanta sarari duniya a hausance sunanta sarari ni ma ban sani ba sai a bakinsu saboda suna binciko abubuwa saboda iyayenmu malamai ne to ka taba ganin duniya kaga wannan yadda za ka gane kenan ka taba ganin duniya to a nan ne za ka yi idraki sai ka ga kamar kana ganin ka santa ka wuce ma karatunka sai ka kuma ashe makasuri ne baka san komi ba menene duniya in an tambaye ka me duniya duniya ita ce majama'ul misali shi ake kira shi ake kira duniya majama'ul misali shi ake kira duniya amma ka gane ga duniya nan baya yiwa majamawar misali amma da yawan aka zo ka tambayi mutane ya ji a duniya ai sai yana kaman zai gane sai an ba shi dama an buɗa masa sai ga ya ci kwakwa ai kwakwalwar sai ta yi tafiya ta tafi ta tafi ta tafi kuma ya rasa mai ne sai ya rasa mai duniya kuma gaskiya ne majma'ul misali ne ita kawai misalinta ake gani amma ba ganinta ba ganin duniya misalinta kawai ake gani za ka ganci gidan wani ya ce yau gidan wani ana duniya ana duniya a gidan shi kuma yana wajen duniya kenan so ba zai iya gane duniya ce duniya ce gine-gine filin duniya fa shi kuma me shi ma duniya sunansa to wanne ne duniya to haka abubuwan suke to idan kana ganin kaman ka san abin sai kai kuma baka san shi ba sai an dawo da kai baya tukunna sai kuma sai a ɗauki saiti sai a ɗauki saiti walimaza wajadata dan me aka samu da duniya aka samu da duniya da lahira kaga duniya dai kasuwa ce lahira kuma wajen sakamako ne dan haka aka samu su to me hikiman samun duniya me hikiman kai ka kasance a cikin duniya wa ma halartul jinna wal insa babu wani halitta da ya zo duniya bai san Allah ba amma ya san ya san Allah shine aikin kuma ya san dai an yi shi domin ba shi kansa ba kowaye kuwa ya sani kuma an ba shi labari ba Allah ne ba shi labari ba daga bakin annabawa akwai wani gida wai aljanna ko wuta har kafirai wanda masu bautan gunki su ma suna son su shiga aljannan ne ba sa son shiga wuta dan ya tsirtar da su to ka gani to kaga ashe walimaza wajadata duniya an fito da kai ne wajen jarabawa an zo a yi karo ne da kai karon nan ku haɗu daga ka zo a tsarki za a zo akwai wani babban malami sunan shi shaidan yawa kuma kowane mutum Allah ya kawo shi duniya to suna haɗe eh suna haɗe za a yi za a tafi shi ya ruguza ka ko kai ka ruguza shi eh kuma kai ba ka ganin shi shi ne yake ganin ka kuma yana da an yi sallar shi a kanka a ya danne ka ka tashi ya danne ka ka tashi to wannan ƙoƙarin na ya ba ka shawara ka tashi ya ba ka shawara ka buge shi ya ba ka ka bi ya ba ka ka canza ya ba ka ka bi ya to wannan shine karfinka kuma yake kaiwa kan nihaya shine zaka ji malamai suke cewa man laysa lahu shaykhun fa shaytanu shaykhahu duk wanda ba shi da shehin da zai ja shi to shaytani ne domin a cikin halittan hawa hawa ne Allah ya ba wani karfin da bai ba wani ba kamar yadda ka sani haka Allah ya ƙa'idarsa kuma ya turo duniya da kowanne a tsarin da yake kai idan ka tafi akan abin da ka samu ka amfana to za a iya fahimtar komai da kai shi ne shautu zaniyar radiyallahu ta'ala wai dole ne sai an sami shehi sai ce ba dole ba ne idan mutum ya san zai iya da shedan ya ce ba dole ba ne in dai ka san ka fi ƙarfin to shi shaidan abin da ya sa maka sunan shi wasuwasi wasuwasinsa shi ne ya fi komi ƙarfi a cikin lamarinsa wa min sharrin wasuwasil hannasi allazi wasu yisu to wannan shi ne ƙarfin shaidan wasuwasi wasuwasi to wannan shine ta inda shirin ya fi komi ƙarfi kenan ai to ka gane illan samma ka gane me ake nufi da shaidan gingirgin shaidan kenan wasu wasinsa shine asalin abin tsoro shi yasa qul a'udhu birabbil nasi malikin nasi ilahin nasi sai da ubangiji ya hada mm, rabbu maliku ilahu dan ƙarfinsa sai ce wa min sharrin waswasil khannashi kaga rububiya mulku ilahu duk sunayen da ake kiran ubangiji sai da aka haɗa su tukunna aka tunkari shaidan da yaƙi amma duk sauran abu ba haka ba to kai ka fahimci hakan ka san ginin toka ba irin ginin gishiri ba ne sannan kuma ginin ƙasa ba irin ginin toka ba ne sannan kuma ginin da aka yi da block ba irin ginin ƙasa ba ne kasan da bambanci shi ma sannan kasan ginin da aka yi shi da ƙarfe kuma ba irin ginin ƙasa ba ne to kowanne in ka zo rushewansa daban ne a baka yadda za ka in aka ɓata maka rai da toka da gishiri kusan ɗaya ne ka nemo ruwa kana watsa musu duk za su zaganye to ka ɗebo ruwa ka watsa wa ƙasa saboda haka sai ka yi masa da gaske ka ebo ruwa ka watsawa blok sai ya ƙara ƙarfi to ka ɗauko gatarin sare gini ka ce da ka sare ƙarfi saboda haka ba iri ɗaya ba ne to haka shi yasa kowane abu sai an nuna maka irin matsayin isansa ta nan ne sufaye suka wuce kowa a duniya malaman malamai ne kowane abu sai sun fitar maka da shi ɗaya bayan ɗaya tukuna suna maka to ilalu kaza dawa'u kaza ilalu kaza dawa'u kaza ilalu kaza dawa'u kaza ga yadda ake yi kuma ga yadda za ka yi ka ci shi ka kai shi ƙasa ga yadda za ka yi ka kai shi ƙasa wannan ne dalilin samun shekhanai suke rike hannun bayan Allah don su kai Allah ka taimake mu wa ma za yuradu bihima me ake nufi kuma da duniyan da lahiran me ake nufi da su dole sai ka sani yawa duniya wajen aiki ne lahira wajen sakamako ne ba duniya ake rai ba lahira ake aiki ba a duniya ne za ka aiki ko yawa ubangiji me ya faɗa na aiki imalu fasayar Allahu amalakum wa rasulu wal muminin aina zai ina yawmal jaza'i aina ake yi ka gani aikin duniya ka yi Allah ya gani ya maka stampin manzo Allah ya gani ya maka stampin sannan kuma muminai sa malamai waliyai duk sun shiga su ma su ce abin da kake yi din haka muka samu daga annabi shine shine shine ka samu garanti saboda haka ai malaman ake sa su a matsayin na'ibul fa'ili a ce ka san annabi to ba zamanin ba annabi to shikenan ka san malamin zamanin wanda yake rike da annabi ka ci wa'adul faidu shi wannan faidin huwa tadayyirul kamil shine ka tsarkaka allazi man asara alayhi shine wanda ya sami wannan tsarkakan ƙila fihi za a faɗa a kansa abdun wasilun wannan ya sadu da abin nema kun fahimta? eh ka sadu da abin nema kenan abdun wasilun to ai dama kana bugawa ne kana bugawa to ka kai nan ka kai kai fana'i ka kai kaza ka kai kaza wai kuzahu fi baharin ويقضوا في بحر بحر السري بحر الأكبري بحر الأعزمي شكرا ai wasalta ila murad ka shiga to kaga kuwa ai inaya ce ta ubangiji take tura mutum akwai kuma mataki na biyu bayan inaya na ubangiji wallazina jahadu fina idan kai kokari lanahdiyannahum subulana mu kuma za mu saka akan hanyar mu wa anna allaha ma almuhsinina Allah yana tare da almuhsinuna masu kyautatawa ana an ana daukan hanya to inaya ta ubangiji ce take jefar da mutum take sa mutum shine ma'anan hadisi mazalla kullum miyassirun lima khuliqa lahu kullun miyassirun lima khuliqa lahu duk wanda muka yi shi mun dora masa irin aikin da zai kuma mun sahale masa irin aikin zaka ga wani yana kalambu har dungure yake yana bugawa kai ka je ka yi dunguren ka buga ka gani ba zai bugu ba saboda ba ya sare maka ba wani yana rawa wani yana sallah wani yana salatul fati in ka gan shi yana yi sai ka ga wani aka tsora shi aka ce gashi nan zo ka yi sai dai ya mutu ba zai iya ba kullum mai shirin lima khuliq la sai sahabbai suka ce to ya rasulullahi tunda haka ne to kawai a bar kowa mana kawai dan wuta dan wuta dan aljanna dan aljanna ya ce ba haka Allah ya yi duniyan ba yana son ya hargitsa ku ne kowa ya fito saboda in aka fito sai aka sa maka ka'idodi akwai mala'iku duk aikin da zaka yi ana gani ana rubutawa ma yalfaz min qawlin illa wala dayhi raqibun atidun duk aikin da kai ana rubuta shi ana rubuta shi saboda haka in aka zo wajen tashin kiyama kawai za a yi shiru ne sai a ce to gaba ya sanar sai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun aikin kai kai kuma shi zai baka labari kaga ba za ce an maka ƙarya an maka sharri an maka kaza an maka a'a babu wannan abu kai za ka yi da kanka ya kira kitabika ka fadin da suka yi alaika hasiba to ikira'an kuma ba harshe ba ne kaga ashe komi zai fita na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza wala namlu annakum hatta na alamar mujahidin minkum was-sabirin duk Allah yana yin haka in aka yi hakan kuma kuna yi in aka jarabci mutane a aji gashi nan a ce kowa yi amma malamin yana da tunanin zai taimaka yana da tunanin zai taimaka amma zai bar ku ne sai kowa ya yi iya kokarinsa tukuna sai ga to ai ya gane abin amma dai bai fito mar fili ba ne saboda haka a ƙara mar kaza haka ne to komi haka yake zuwa duk mutum shi yake hisabi wa kansa kafin ya tafi lahira shi ne to a nan ne idan idza wasala al-abdu ila al-muradi ainul muradi kamilul kamilul ibarati shikenan an samu wa qawluhu da fadin sa wa in kunta za sirrin idan kai mai wannan sirri ne ma'anahu tathir bi hada tathir al aqdasi wannan wanda nake fada din tathir bi tathir al aqdasi kenan tsarkin ka irin na ka zo da shi daidai ko kuma ka cakuda almu'abbar an bil ma'il gaibi wanda ake magana shine ma'ul gaibi ruwan nan da baka san shi ba eh shine ma'ul gaibi ruwan nan da baka san shi ba wanda yake boye in kunta za sirrin in kai ma abuta wannan sirrin ne to shikenan ka shiga ciki kawai fa inna hadha al fayd al aqdasi domin wannan faida na al aqdasi mai tsarki wal fatahu da fatahi muttasilun bihi shine fatahin yake saduwa da shi da shi yake samun fatahi la yurid illa ala ahli asrar shi kuma baya zuwa sai ga ma abuta sirri la yurid ba zuwa da shi illa ala ahli asrar la liman adahum ba wani wannan ba yawa in kai ba ahalin sirri ba ne baka isa ka san me ake yi ba yawa in ka kai ma'abucin sirrin to an san ka sani wa sirra huna abin da ake nufi da sirri a nan huwal faidu min al anwari shi ma kwaranye ne na daga haske na ilahi yurij alal abd wanda ake kawo wa bawa qabla al fatahi kafin ya samu fatahi kaga abdun wasilun ba shine abdul wasilun yana gaban in ka kai in ka kai nan gurin to sai ka riski fatahu tukunna kafin ka kai nan domin akwai abubuwan da zai zo maka tukunna idza ja nasrullahi to fatahin kenan idza sarati zati idan yayi siryani ba na tafiyan dare bane nan idan yayi saryani abin da ake nufi da saryani anan shine naso kaman ka zuba man gyada a takarda din zai isa to kuma ba iya gurin zai tsaya ba zai dinga tafiya to wannan na son shine asset asset misali da waɗansu abubuwa wanda za ka ga gashi nan ana samun wani ciwo wanda yake cin jiki za ga in ba a tsare shi ba to ya dinga tafiya kenan to sara kenan sara fi zati cikin zatinsa wa kalbi da zuciyarsa hamalar zatu ka gani to gabaki ɗaya sai ya ɗauki zatinsa gabaki ɗaya da wannan saryanin ala ɗalabil haƙƙi sai gaba abin da yake nema banda zatin Allah kamar lokacin da kake buƙatan idan mutum idan kana son ana son a juye da kai ka san Allah ko ana son a yi wani aiki da kai sai ka ga mutum ya zo yana muzurai yana buƙatan a bashi ɗariƙa ana son a yi wani aiki da shi in aka ci a ba yanzu ba sai ya shiga takura da tashin hankali haka abin yake to in ana son a sanar da kai wani sirri daga cikin ɗariƙan bayan kakarwa ɗariƙan sai a ce ana son kuma a shiga da kai tarbiya idan ka zo shiga tarbiyan wato kai ka san irin abin da kake ji ba tarbiyya irin na kawai na nishadi ba a kai ka san kuma abin da zai zo maka a nan a lokacin da zai mu'amala da kai din ba irin mu'amalar da ka sani ba ne baya tafakkurinka ga baki ɗaya za ka gan shi alamul malakuti ne ba a cikin ba cikin wannan duniyar kake ga kanan amma kuma ba daidai kake ba kana tafakkuri ne kawai abin da ya dinga tafiya yana dawowa kaga kaza shi ne a'a ba shi ne ba kaza shi ne ba shi in ka tsaya kai shiru to za ka iya haɗa ido da mutum kaman kana kallonsa amma kun bai san baya kallon ka mutum ya yi fana'i to wannan shi ne irin wannan to shi kenan to ya ɗauki hamlin zati ala ɗalabil haƙƙi shi kenan zai shiga wa mata ba'atuhu zai bi wa man aha min al-batili zai hana shi daga dukkan barna wa mata ba'atuhu da bin barna din amalan wa halan ba zai yi aiki ba kuma ba wani hali fal muradu bi qawlihi abinda ake nufi in kunta za sirri in kai ma abucin sirrin kenan yani anna la yarid alal abdi ba zai zo wa bawa ma zikira abinda aka faɗa min alfatahi daga fatahin nan ba wal faidul aqdasi da kwaran yawan na mafi tsarki illa iza warada alaihi sirrul mazkur qablahu sai wannan sirrin da ake faɗa ya zo kafin ya samu fatahin wa in lam yakun sirr idan wannan sirrin baya nan fala mat'ama lahu baya kwadayin wannan ma ba shi yake tunani ba sai dai tunanin dukiyarsa ko matansa ko ƴan matansa ko gonansa ko arzikinsa ko wani abu shi za a shagalantar da shi an gane fala matma lahu fi ma zikira min alfatai ba zai ayi wannan duk ba wal faidul aqdasi ba zai samu wannan ba wani za qala nazim saboda haka mai tsara kasidan yace idan ka nemi wancan din baka samu ba wai illa ta yamman bi sa'idi sai ka zauna a kujeranka kawai za ka ciro kuɗi kaga inna li kulli jasadin mudghatun idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb to kaga neman kuɗi ɗan kasuwa nashi daban shi harkansa in lokacin zakayi ya fita da zakani shi kuma mai neman Allah zakkansa shine zikirin Allah ka kowa ya shagaltu to wannan zaka wannan mai sirri kenan amma wannan Allah ji gan Umaru wato duk shekara yadda muke da shi zan zan tambaye shi wannan shekara me kai ce ya ƙara mota kaza sai ce na yi baitoti kaza wa annabi Muhammadu ne ya sayi gida kaza lokacin da ya sai wannan gidan na na Bauchi Road. Ina jin miliyan hudu ya saya. To a lokacin na fara yin alfiya, na rubuta alfiya mai baiti dubu. Eh. Kaga shi kasuwancinsa ni kuma ga riba na, ga irin kasuwanci na. To haka abubuwan yake, to kaga ashe a nan in ba in ba ba ka wancan sirrin ba to ta yamman bisa ido bisa hari sai ka nemo kuɗi sai kasuwancin ka ya koma kuɗi kai ma ka yi irin naka kuma haka abubuwan suke gudana ila zawahir shar'i zuwa ga zahirin shari'a allati yakunu tatheeru biha wanda da shi ake tsarki da shi bi ta'ammulul abdi ta'ammulul abdi da luran bawa wa takallufihi da takalifinsa ala haddin saboda yana da haddin manfuki da min faqadil ma'i saboda rashin ruwa lil wudu'i da bai samu yayi alola ba tunda baka samu ruwan alola ba na ma'ul gairi to sai ka sai ka samu dutsen taimama na shine shine ma'anar da ake nufi to ka gane wancan bangaren ka gane wannan bangaren ka gane wancan ana magana ne da ruhi ka gane wannan kuma ana magana ne da gangan jiki abinda sufanci ke son ya sa ma kenan idan ka gane ka ga la darara wa la dirara kai ka tsaya a kujeranka wancan ya tsaya akan kujeransa sarrafa shari'u ila tayammumi kaga mai shari'a shine manzo Allah sai ya juyar da kai zuwa taimama ne ya batun anil mai tunda baka samu ruwa ba yi amfani da ƙasa ka yi amfani da dutse wa ma'alumun an sani ana ɗaharata taimumi tsarki na taimama laisar ka ɗaharatul mai ba iri ɗaya ba ne wannan yana zama matsayin niyaba ne dan babu wancan ne ko dan babu wancan ne eh dan larura kaza ne ba za ka iya taɓa ruwa ba dan janaba ne ba ruwan da za ka yi wanka to saboda ka yi taimama ashe inda ruwan taimama inda ruwan ba taimama wa yana mata juzu bihi ya halatta ne da darurati saboda larura wani faqadil ma'i saboda rashin ruwa alladhi huwa ghayatul murad wanda shine kuma abin nema kazalika qala an-najim lit-talibi shine mai waƙan ya faɗa wa ɗalibin in kunta min arbabil asrari in kana daga cikin ma'abuta sirori fata da harbi ma ilgaibi kai alola da ruwan gaiba an gane li'annahu tatahirul kulli domin shi tsarkin tatahirul kulli ne al-muwaffaq bi gayatil maqsudi wanda ya dace da isa matuƙa na manufa iz domin bi sababi da haza ta tsahiri saboda wannan tsarkin ya kunul abdu malakiyan bawa zai iya zama mala'ika rabbaniyan mai raino kaga ashe bawa yana iya zama mala'ika saboda zamansa a masallaci in an ɗora shi a kai saboda zamansa a wajen ibada in an ɗora shi akan ibada saboda zamansa a kasuwa in an ɗora shi a kai saboda zamansa a tijaratar lantabura kasuwancin da ba faduwa wannan sauran kasuwancin akwai faduwa wannan kuma ba zai faduwa ba faduwa ciki la ilaha illallah waye zai ce ba a saya ba Allah musalli ala sayyidina Muhammadin waye zai ce ba a saya ba an saya an ci riba shin irin kasuwancin ka kai ma haka ne an fahimta babu wanda ya isa ka ce Allah musalli ala sai na mazan ce ina kayi kayi shirka a no ba karba ba kai waye ba ka da hannu ba ka da komai a gurin sabanin ka kawo zubin kayan kasuwa kwantena kwantena a ce ya yi tsutsa na shinkafa a ce ya yi tsatsa na ƙarfi a ce ya an buga maka babu wannan wannan ba tijarar talanta bura ba ne ashe kasuwancin ba iri ɗaya ba ne kowa da irinsa wa abdan mahaban za ka zamo bawa tsantsa ilahiyan na Allah wa hasala ala tilkal ilahi wa hasala ala tajallil ilahi to mutum kuma zai samu tajalli na ubangiji wanda yake a kansa idza tajalli lahu idza tajalla lahu jabbaru idan Ubangiji kuma ya masa tajalli min astari gaibihi daga suran gaibansa faƙar ƙala to anan ne yanil kubbaru manya suke faɗa idan ta jallallahu lissir abdin idan Allah ya yi wa bawa idan ta jallallahu idan Ubangiji ya tajalli lissir abdin ga sirrin bawa malakahu jami'a asrar to dukkan sirrorin Allah kuma sai Allah ya dinga bashi eh Allah ya yi masa tajalli to in aka masa tajalli to za a mallaka masa dukkan asrari wa alhaqahu za a riskar da shi bi darajatil ahrari yana daga cikin ayaye eh ya zamo da saboda haka kayi ayi kayi kawai in kace kaza shikenan in kace kaza Allah zai in kace kaza Allah zai wa kan lahu tasarrufu zati to anan zai samu tasarrufi na zati cikin dukkan lamarinsa wannan anan za mu tsaya insha Allah eh in aka bincika mutum ya duba ya kalli man nazara bi aini insafin yara wanda yake da hankali in yayi in ya kalli jawahirul ma'ani zai ga dabi'an shehu tijjani kwa ebo al'umma yake shigar da su rahama yana nuna musu annabi Muhammadu ne ba su sani ba saboda haka dan an zage shi ashe zagi bai ba Allah ya kiyaye Allah ka taimake mu ka ba mu albarkacin sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasr al-haq wal haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi qadarihi al-azim ثلاثا تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك الحمد لله الفاتحة